بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata 28 ga watan safar ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي ألا مدوكين سركي ميسا كياد الخير من كان عند مال يكي تشيوه wa ya dihlawi babban malami al'imam ad-dihlawi yana faɗi fi dimna zikirhi limata'inin rafida a inda yake ɗauke da bayani akan tsineniya da zage-zage da la'ance-la'ance irin 'yan shi'a ala umar wanda suke masayid na umar ɗan khattab warraddi alaiha da kuma raddin wannan maganar jama'a zagi ba addininmu ba ne mu ahalus sunna tsinuwa da ambaton miyagun maganganu na zubar da mutunci ga sauran al'umma masu nagarta wallahi ba addininmu ba ne mu ahalus sunna wannan ɗabi'a ne na 'yan shi'a ɗabi'a ne na khawarij ɗabi'a ne na nawasib shi sa mu ba mu yadda da wannan ɗabi'an ba kwata-kwata kuma ba ma cikinta to shi ne da malin dihila wali ya ɗauko wannan magana sai ce wa minha daga cikin maganganun da 'yan shi'a tun na dauri da da can can suka ƙirƙira suna faɗi na ƙarerayi a kan na umar babban amini sirikin annabi anna umara mana annasa min muta'atin nisa cewa suke wai umar ya hana mutu'a da mata wa mutu'atul hajji sannan ya hana tamattu'i wajen aikin hajji ma anna kiltal mutu'ataini kana ta fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa tamattu'in aikin hajji da mutu'an mata duk a zamanin annabi sun ce wai ana yi fa nasakha hukumallahi ta'ala ana nan sai sayyidina umar ya sa kafa ya hankaɗe hukuncin Allah wai wa harrama ma a Allah subhanahu kuma umar wai shine ya halatta abinda ya haramta abinda Allah ya halatta bidalilin ma thabata inda ahli sunna min qawlihi mu gano da kyau ko da dalili ƙararrawan da ma ya tabbata a wajen ahalus sunna su da kan sun ce muta'atani kanata ala ahada rasulullah ahalus sunna sun ruwaito cewa ana mutu'a tun a zamanin annabi wa ana anha anhuma umar ya ce to ni ko na hana wai ahalus sunna suka ruwaito wannan kun ga dai wannan maganan ko to ai sai mu ji ko in ta tabbata ai sai a ji in ba tabbata kuma fa haka magana yake jama'a duk mai faɗin magana ko ku ba shi fage ya faɗa amma dai kuma ya iya kare kanshi ba wai faɗin maganan kawai ba wal jawab malaci ansa akan haka anna asahha kutubin inda ahlus sunna mafi ingancin littattafai a wajen ahlus sunna sihahu sitti sihahu sitti wannan kuskure ne mun gano wannan da kyau ko malam ruhaili malamin aqida ne malaman hadisi ba su sahu sitti sai dai me kutubu sitta littattafai guda shida saboda bukhari da muslim a ciki su kaɗai ne sahih sauran sunanin abi dauda ne da sunanin nasa'i da sunanin tirmidhi da sunan ibnu maja haka ne wannan sunan sunan ne masu shi ma ba su kira shi da sahih ba to mafi tabbatar littattafai wajen ahalus sunna da suka fi shahara waɗannan ne wa asahuha al-bukhari wa muslimin wanda suka fi inganci cikin waɗannan littattafai guda shida sahihul bukhari da sahihu muslim ne mala ya ce wa kadarawa muslimun fi sahihihi an salamata bin al-akwa hakika muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih daga sahabi mai suna salamatu dan akwa wa sabrata bin ma'abdin al-juhani da kuma sabira dan ma'abad al-juhani annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi ne kada harrama huwal mutu'a ba'ada ma kana a hallaha mun yi bayani da sahabai sun yi tafiya annabi ya halatta musu annabi da kanshi ne ya hana wara khasa halahum thalathata ayyamin rangwame ne annabi ya sojoji na kwana uku ba wanda ya taɓa ba da labarin an yi mutu'a a madina zamanin annabi ba wannan kwata-kwata kuma shi ma na kwana uku ne waje alata harima ha idan harrama ha mu'abbadan ila yawmal qiyama sai ya sanya wannan haramcin da annabi ya yi na mutu'a wannan haramci ne na dindindin har zuwa tashin alkiyama wannan shine abin da ahlus sunna suka ruwaito ya gabata takharijin shi a shafi na 396 koma ba ka gani ومثل هذه الرواية في صحيح في صحاح الأخرى ما ليتشتو سور الروايوين سور التفي قدا بيردن سما إير الروايين لكي تشكين سكين وقد ثبت في الصحيحين حديث يا تبت تشكين بخاري دا مسلم وغيرهما دا وصل تفن دا بخاري دا مسلم با min kutubi ahalus sunna daga cikin littattafan ahalus sunna riwayatu a immatin an amir bi taharimiha cewa ruwaya dangane da a'imma anil amir daga shugaba yana tsawa cewa a bari cin da annabi ya hana shi ma mun yi bayanin shi a baya ai mala yace fa inid da'ati shi'a anna dhalika kana fi gazwati khaybar in yan shi'a sun yi zaton sun yi da'awan cewa haka ya faru a ranar yakin khaibara sun ma'uhillar fi gazotul autas sannan aka haramta a yakin autas eh sun ma'uhillar ni mai na ce sun ma'uhillar sannan aka halatta fi gazotul autas a ranar yakin autas don yin sha cewa suke eh sun yadda an haramta mutu'a a khaibara amma da aka ji yakin autas sai annabi ya halatta famar dudun malice wannan maganan banza ne li'anna gazo ta khaybara kanan mabda'a tahrimul luhumil khumr al ahaliya saboda a ranar yakin khaybar ne nan ne farkon haramta cin naman jakin gida la mut'atin nisa ba maganan mut'a bane faqad rawa jam'un min ahli sunna da yawa daga cikin ahli sunna sun ruwaito an abdullah والحسن ابن محمد بن الحنفية من كرنت رواية daga Abdullahi da Hassan ‘ya'yan Muhammad ɗan Hanafiya ne an abihima daga babansu an al'amir daga al'amir wa kenan. Sayyidina Aliyu shi ne magan da wale yake cewa can. Imaman ahalus, imaman shi'a sun roto daga amirin ‘yan shi'a. Kun gano wannan da kyau ko? cewa haramun ne muta sai ce karramallahu wajahu kalmar karramallahu wajahu bid'a ne amfani da ta ba daidai bane annahu qala yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya umarce ni an unadi bi tahrimul mut'a in shiga gari ina yi kuwa cewa mut'a haramun ne annabi ne yasa ni in ji ali faqad ulima anna tahrimal mut'a kana fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kowa ya san cewa an haramta mutu'a a zamanin annabi ne marratan au marratayn so ɗaya ko so biyu falladhi balagahu nahayu imtana anha wanda saƙon an hana ya je mai sai ya bari wa malla wanda kuma labari bai zo mai ba fala su ne ba su bari ba shine muka ji ali har ya kwaba ma ibnu abbas ai ai mun karanta wannan ko walamma sha'a fi ahadi umar yayin da labari ya bazu a zamanin umar irtikabu ha cewa wasu makale suna yi azhara humrataha sai sayyidina umar ya bayyana humrataha cewa haramcin mut'a wa asha'aha ya yada wa haddada man kana yartakibuha kuma yi barazana ga duk wanda yake aikata cin da annabi ya hana wa ayatul kitabi shahida ala hurmataha ayoyin alkur'ani karar sun yi nuni akan cewa haramun ne ai diddi hilawi ya kawo karanta littafin shi at-tuhfatu isna ashariya abu da zamu karanta ai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku su cikakkun fajire ne duk inda ka gansu ku fasikanci ke jagorancinsu shi yasa duk waɗannan ƙawayen suka shiga mutumin da aka sha kama shi da matan uban shi ko matan kanin uban shi ko matan wan shi ko matan kanin shi ko matan makocin shi ko matan mai gidan shi yau kawai sai aka ce to kuma ya zo wannan iskancin gashi halal da lasi zai shiga ko ba zai shiga ba daga ƙauye suke zuwa garin nan fa suna suna kwana da akwato yau sai aka ce halal ne yana zo yana ɓoye ɓoye mashin ɗin shi a wani lungu ya je kwana da akwato yau sai aka ce mashi ai halal ne mu gano wannan da kyau ku zai buya yaran ne yan dariƙa da suke zuwa disco da a sabon gari yau sai aka zo aka ce musu ga disco a masallaci ya halatta kun gano wannan da kyau ku za su shiga ko ba su shiga ba to Allah da ya kiyaye in ba a nuna masu addini ba su ce ba a nuna masu in an nuna masu kuma kaga yadda suke bata kuma wannan ba daidai ba ne haramun ne kawai fasikanci ne wanda shari'a ba ta da shi ba Allah ya kiyaye kun ji wannan an san ku sun ce ne Umar ya hana a annabi ne ya hana shi dai Umar a zamanin shi in iska sun ɗauko suna yin abin shine ya tsawatar a zamanin suka fara bayyana ai ina gaya ma gaskiya zamanin Umar ne ba sahabi ko ɗaya da yake yi tabi'ai ne da suka fara fanɗarewa suna haɗuwa da waɗannan mutanen da aka ciwo yaƙi suka shigo gari kun tuna su uluj din nan da ake magana wanda cikinsu ne aka sami abu lu'ulu'ata ya ja kashe umar suka fara haduwa da su sai suna jin labarin ai an taba faɗa kawai sai suka koma suna yi shine umar ya ce ba kun je kun musulunta ba to inda kun musulunta aure ake a musulunci ba wannan shigantaka sai ya hana wal jawabu an mutu'atul hajji an sa ko dangane da mutan aikin hajji a'ani ta'adiyatu arkanil umara ma alhaji shine mutum ya aikin umara tare da a watannin hajji fi safarin wahidin a tafiya ɗaya fi ashhurul hajj a watannin aikin hajji qablar ruju ila baiti kafin ya koma gida ai mun karanta yadda ake umaran ko anna umara lam yumna'aha anna umara lam yamna'aha qat umar bai taba hana tamattuyin aikin hajji ba ورواية التحريم عنه افتراء صريح maganan cewa wai Umar ya hana tamattu'i na aikin hajji wannan ƙarya ne a fili suke ma Umar na'am innahu kana yara ifrad al-hajj wal umra aula min jam'ihima fi ihramin wahid yace shi Umar yana ganin ra'ayin ayi ifradin hajji ne wal umra aula amma yin umara shi yafi min jami'i ko من جمعهما في إهرام واحد وهو القران amma kuma yana ganin a yi umaran ya fi amma a hada da aikin hajji cikin harami ɗaya kun gane yadda yake yin kirani shi ne wanda ya zo kirani zai ɗauki haramin umara ne ya ɗauki haramin umara zai je zai yi umara to ba zai cire haramin shi ba haka zai zauna da haramin nan ko wata uku zai yi idan yau tarwiya ya zo ranar takwas ga watan zulhijja to sai ya ɗauki harama na aikin hajji sai ya gama aikin hajji ya gama ya ɗawafin aikin hajji ya kwanan mene komi sannan zai je cire haramin shi ne kirani kaga ya haɗa umara ya zarce cikin hajji baki da kun ji wannan za mu zo mu ji yadda bambancin dawafi da sa'ayin sa yake mu zo karatunmu na fikihu ifradi kuma mutum ba zai ɗauki haraman ba zai ɗauki harama ne a ran takwas ga wata kawai hajji kawai zai ba umara yana son umara sai dai zo wani watan aikin hajjin sai yi tamattu'i kuma mutum zai ɗauki haraman umara ne in ya gama sai ya cire haramin shi sai ya sa kayan gida ya ci gaba da mu'amalan shi kamar yana najeriya komi da aka hana mai aikin hajji shi zai yi sai ranar takwas ga wata ɗauki haramin aikin hajji sai rula ya tafi shi kenan ba to shi umar yana ganin ai hajji ifradi saboda yana kwaɗayin kar a watse a bar a bar ka'aba ba mutane kun gano wannan da kyau ko wannan shi ne to amma wasu da suke cewa sun yi tamattu'i mun karanta ba irin yaban da ma umar ya masu ko Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ce au fi safarin wahid wa huwa tamattu ko ko mutum ya hada umara aikin hajji a wata ɗaya wanda shine tamattu inda muka bayani yanzu wa alaihi imamu shafi'i akan wannan fatwa imamu shafi'i yake wa sufyan thauri da al-imamu sufyan sauri wa ishaq ibn rawiya da ishaq dan rawiya wa ghairuhum da wasunsu da qaulihi ta'ala saboda fadan Allah da ya ce wa atammul hajja wal umrata lillah ku cika wa atammul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajjin ku da umaran ku saboda wa Allah ila qauli faman faman tamatta'a bil umrati ila al hajji duk wanda ya tamattu'i ma'ana me tamattu'in shine warware umara a jira lokacin aikin hajji shine me shine tamattu'i kawai wanda ya kira ni in ya je da matan shi ba shi ba ta fa sai ya gama aikin hajji kaf amma wanda ya tamattu fa in ya gama umara zai ci gaba da mu'amala da matan shi da duk abin da ya saba yi sai an takwas ga wata ne kawai zai dakatar har sai ya gama aikin hajji shi ne tamattu in to wannan ayan ta tabbatar da tamattu ina fatan mun gano wannan da kyau al'aya fa awjaba subhanahu al-hadiya alal mutamatti sai Allah ya wajabtar da yin hadaya ga duk wanda ya tamattu'e la alal mufridi banda wanda ya ifradi jabran lima fihi minan nuqsan saboda wannan katse wanda yayi kun gano wannan yayi umara sai ya katse tsakanin umara da haji to wannan dan more wanda ya tsakani to zaka ce ya hadaya wanda bai da shi kuma ya azumi uku a haji bakwai in ya dawo gida shi wanda ya ifradi ba ruwan shi da wannan mun gano wannan da kyau ko kama aujabahu ta'ala fil hajji idza hasala fihi qusurun wa naqasun kamar yadda Allah ya wajabta yin hadaya ga duk wanda ya wani laifi ko ya tauye wani abu na aikin hajji to zai yi hadaya wannan amma ana kiran shi da fidiya kuna fahimtar wannan da kyau ko malice li annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda kun ga annabi hajja fi hajjatul wada mufridan annabi ifradi yayi hajjin bankwana me yasa ya ifradi saboda ya koro hadaya duk wanda ya koro hadaya daga wajen daga hillu kamar mutum ya ce tafi da ragon shi daga nan misali ya shigar da shi harami to bai halatta in ya ɗauki harama ya warware ba hatta ya blogal hadiyu mahillahu har sai an je sanda aka soke wannan hadayar to annabi kuma ya riga ya koro kuma ga qur'ani ya tabebe shi shi yasa ya ce lawis taqabaltu min amri mastadabar sai ce me ma suktul hadi yace wallahi da zan maimaita aikin hajji na nima yace da ban koro hadaya ba wa tamara fi umratil qada umratin menene ji'rana kazalika haka annabi bai lokacin da ya zo umara na ramako kun san da ya zo umara aka hana shiga gari lokacin sulhun hudaybiya ya soke raƙuman shi a wajen su kuma sabai suka ce ai an ce hatta ya bulugal hadi mahillahu dan me zamu yanka a hadaya ana ai bata kai mahillahu ba to an hana mu shiga ku gano wannan da kyau ku an hana mu shiga annabi ma ya yunkuro hana shi shi yasa kai ma sun hana ka shikenan walam hujja fiha bal raja ilal madina annabi bai aikin hajji wannan shekaran ba umara ya koma madina ma a wujudul muhammala kun gano wannan da kyau ko za mu ji wannan wa amma ma rawau fi qawli umar wa ana anha anhuma maganar da suke cewa umar ya ce shi ya hana su fa ma'anahu anna fasaka wa awwamun nas la yabaluna fi nahayil kitabi wa huwa qawluhu ta'ala fa man tagawar azala fa ulaika humul adu mala ce ma'anan wannan in iskan gari sune fasaka wa awwamun nas da gama garin mutane wanda su dai ga nan kawai ba addini ya dame su ba ba su da mutunci ba su da muru'a la yabaluna bin nahayil kitab ba sa damuwa da in alkur'ani ya hana ya hane su hannu in sunna ta ya hane su hannu ba ruwan su ko abinda suka ga dama suke ai da kuna gada abinda mutane suke da wa huwa qawluhu ta'ala faman iftaga wara'a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatan shi bayan matan shi na aure da kuyangan shi fa ulaika humul adun Allah ce waɗannan fa su ne waɗanda suka ƙetare haddi mun gano wannan da kyau ko waradat aya fi suratul mu'minun wannan ayan ta zo cikin suratul mu'minun aya ta bakwai wa fi suratul ma'arij suratul ma'arij aya 31 ma Allah ya faɗa haka kuna fahimtar wannan duk wanda ya wani abu na biyan bukatun shi ba ga matan shi ko kuyan gan shi ba Allah ya ce wannan dan ta'adda ne wa qawluhu ta'ala wa atimmul hajji wal umrata lillah illa an yahkuma alaihimul hakimu was sultan mun gano wannan da kyau ko ya ce sai in an samu mai hukunci ya masu hukunci ko sarki wa ya jiburuhum ala mura'ati ma umiru bihi kuma ya tarsasa su a kan abin da aka umarce su wajen su yi wa ma nuhu anhu da abin da aka hana su falizalika azafa nahaya ila nafsihi wannan ya sa umar ya danganta hannun a kan shi faƙar ta bayyana laka wallahi walillahi ta'ala alhamd bayani ya gabata maka mun gode ma Allah zai fi ƙaulihim kuskuren maganansu wa zahara laka muridu dalalihim muzidu dalalihim sannan kuma ya bayyana maka irin ƙarin ɓatan da suke a kai wal ya alu wa kalimatu sidiki tasmu gaskiya na ɗaukaka kalman gaskiya na haɓaka su kuma ba inda za su yanzu misali in Allah ya hana abu sai mutane ba su ji ba sai shugaba ya hana ba cewa mun hana ba ko ba ka shugaba yake faɗi ba domin ai Allah ya faɗa ka ji amma yanzu ya ce ya hana fa yanzu mutum ne yana zaune a gidan shi matan shi na zama suna gulma yi masu wa'azi sun ki yi masu wa'azi sun ki sai ce to ya hana zama nan ne dama nan ake zaman gulman ko to ya hana ran nan sai shigo ya ga sun zo sai ce ba na hana ba shin ba na hana ko wannan gulman ba sai a kuma ce iye yanzu ka gama gulman ma shi yake hana ba Allah ba a nan an nemi me an nemi wata magana ce ta daban umar bai taba abin nan ba shi dai umar ya ga yan iska sun ɗauko daduro suna yi shi na wannan dadiran a tuntuna ke yin shi ina fatan mun gano wannan da kyau yahudawa ne suka fara kawo wannan bala'i na daduro su kuma yahudawa abin da suka ɗauki mace sun ɗauki ya mace kamar fulawa ne mun gano wannan ba su ɗauki mace da wata daraja da mutunci ba kisa duk wacce bata mai da kanta mai mutunci ba ko to ita ce kartun banza ke tattake da kawai su wucewa ruwansu ku gano wannan shine idan da za a zo a ce wance wane ya zo ya aure ki sai ce Allah ya kiyaye ba zai yi ba me yasa saboda kin mai da kanki arha me nake nufi arha wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi suna ta labari a tsakaninsu ran da kika buƙaci aure kuma sai ga sun watse maki ina fatan mun gano wannan da kyau to su yahudawa ku haka su ɗauki mace kuma mace a wajensu ko kakkace wai mace yarsu ko mace yarsu ko mace uwarsu ko matan ubansu ko matan duk ɗaya ne wallahi kuwa kuma haka suke son wai mutane su koma so da yanzu 'yan shiya ko kuwa rabu da su a yana tafiya sun halattar da duk wata mata shin batan aure ce bazawara ne budurwa ne duka duk wanda kawai aka daidaita a lalata ko a ina wannan kowa yana bin su koya kan tultubansa ya ga haka to suna nan ko wallahi za ga sun koma asalin abin da suke son su halattar shine mutum zai iya neman uwar shi zai iya neman kanwan shi da ƴan shi da kowa ma akan tafa kan isa ai duk abin da ma ake faɗi da akan su ba cewa suke ƙarya ake musu ba zuwa yanzu fa shi yasa da yawan matan da za ga suna sha'awan shi a ko wallahi malam karuwai ne duk ƴan iska ne wannan shi abin da suke sha'awa kenan kaga mace ta wayo gari ya gari ta zo zanga-zanga ta je tana kwana filin Allah iskancin da ke kai su kenan ba ina fatan mun gano wannan da kyau shigantaka kawai suke yi to mutum in ba ya zama la'ananne tsinanne ba me zai kai shi wannan hayaniyar ina fatan mun gane yanzu ko mutunci irin na tantabara suka ɗauka sa irin abin da suke babin da ya dame su duk ka gansu suna ma junansu kallon banza kallon menene ba matan da ta wuce a cikin shi'a kowane ɗin iska iya nemanta ko matan uban waye ina fatan mun gano wannan da kyau kwanan ba an yi wani rigima ba irin wannan yan arance arancen wannan ya aro matan wannan wannan ya aro matan wannan ɗaya ta je aron kuma ta ƙidawa aka yi ta rigima mun gano wannan da ke a garin nan ba aka yi ba irin wannan da ya kawai auro auro din nan addini ne mai zaman kansa a cikin littafin za mu zo mu ji isti'aratul furuj kawai ga dama ba kawai kana zaune sai ka ce mu wanda Allah ba na aran matanka kwana uku mun gano wannan ko kuma ta gaya mijin da Allah ka haƙuri zan je kwana uku da wani zan yi aran shi matanka ta ce za ta yi aran wani sosai kuwa koma wane ne madani koma waye ai wannan halal ne a wajen saye wannan ba wani abu ne komi fa malar su ko so suke su nuna maka kawo komi kaga dama yi shi sa kake ganin saddam hussein da ake kala mai cewa ahalus sunna ne zargi ake mashi cewa ya mallaki makamin kare dangi amma amerika ta mai dirar mikiya haka ne ƙasan siriya ana mata zargin ta ta harba makami mai guba amerika ta fara shirya yaƙi kayan yaƙi za su yaƙe su amma fa iran gafa kamfanin ma ɗauko suna ƙerawa amma amerika na cewa bisa a hankali saboda suna da yakinin bambancinsu da 'yan shi'a bayawa kuna fahimtar wannan wallahi duk abin da ke ji shi na cewa suka yi hari wallahi ƙarya suke yi makaman da suke ɗiba suna ba hizbullahi suna harba daga lebanon zuwa isra'ila makamai ne 'yan rokoki ne fa irin na da wanda za a harba ya fada gonan kankanan ba yahudi duk adadin kankanan da aka fasa sai sun kashe mutum madadin shi ina fatan mun gano wannan ka taɓa jin sun harba roka ya kashe mutanen isra'ila ko an ce ya kashe ƙarya ne fa ake ba gonan kankana yake fada na bayan gari sau da bai iya zuwa inda mutanen suke kuma ko ya je rokan ba faɓan nan da yake fa gara wannan bom na boko haram ma ba da shi kun gano wannan da kyau ko irin abin da take ba su kenan a inda gaske take ta ba su manya-manyan me zayas ɗin da suke harbawa mana wanda an harba zai kona kamar unguwan nan shi kaɗai ba za a ba da wannan ba kuma duk bala'in da ya faru a Lebanon din da 'yan shiya suke yahuda suke abin da suke ga dama da haɗin bakin suwa suke yi tun asali ba 'yan shi'a ne suka gayyato yahudawan cewa a zuwa murkushe gwamnatin ahalus sunna da tunanin an gama za a ba su gwamnatin ba shi fa ya haifar da duk wannan matsalan ya saka Lebanon cikin bala'i aka saka jordan cikin bala'i aka saka syria cikin bala'i aka saka misir cikin bala'i duk wannan bala'in 'yan shi'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa yanzu kasan iran so suke su haɓaka shi'a yadda za su mamaye syria su mamaye iraki ga su ga bahrain ga lebanon domin su haifar da musiban da ba za ta ƙare ba a wannan yankin abinda suke so kenan kuma duk inda akwai ɗan shiya ɗaya ko ka shirya bala'in da zai biyo baya fara ka rubuta hadda kasan nan Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum